إلى إسرائيل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم اللهم أعذنا من ظلمات الظاهر وأعذنا من الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك واشف علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعبدك ما علمت به فابدله إلي عند عهدي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الرجاء قانون يوم الشرك رياض الصالحين لا متاشي بابي ليكي بيان حكم خللا أو لا رحمة الله من باب الرجاء yanzu za mu shiga babu ne ka bayanin halala na ƙaunar rahamar Allah. Ƙala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce, Allah ya faɗa ikibarin yana ba da labari an anil abdi salihi ga wani bawa salihi. Wani bawa ne salihi a zamanin annabi Musa. Yana cewa wa ukawudu amri ila Allah, inna Allah a fafiru bil ibadi. فوقاه الله سيئات ما مكروا yana cewa wa ukudu amri ila Allah ina sheka lamari na zuwa ga Allah bi ma'ana ina miƙa lamari na ga Allah inna Allah hakika shi Allah basirun bil ibadi mai gani ne ga bayi wato yana ganin hadayen bayin to tunda ya miƙa lamarin ga Allah bi ma'ana ya dogara ga Allah yana rajai Allah zai isar masa damuwarsa فوقاه الله سيئات ما مكروا sai Allah ya kiyaye shi munanan abin da kafiran zamani suka yi masa kamuri na makaru sai Allah ya kame shi kaga wannan falala ne ta rajai tunda ya kaunaci Allah ya bar lamarin a hannun Allah ya ajiye dabararsa da iyawarsa da ikonsa a gefe ya ɗauki lamarinsa gaba ɗaya dan kawo ubangiji to sai Allah ya masa sakayya da wannan tafwiri da yi sai Allah ya kare shi miyagun tanadi wanda kafirai suke masa na makirci wa an abi hurairah radiyallahu anhu an rawaita da sayyidina abu hurairah da Allah ya tabbata gare shi an annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala manzo Allah ya ce قال الله عز وجل حديث القدسي الله عز يا قوايا وجل يا جرمما قال يا شيء أنا عند ظن عبدي بي أنا لي إن جاء الله عند ظن عبدي بي إن لن أولا ذكب باوى لا يكي في قريب إن باوى لا يكي ذنب رحمة إن يقول إيه سألين حقا يكي تسمع إن ينا ذكب أذابا ذنب فقدر تقى يجي مصبا in ya zo lahira haka zai same ni yadda yake zato saboda haka ake neman husn zanni billahi shi yasa shi shekhu muhammadu titi mai tsirin fa'ihi da shari'in riyadu fa'ihi sai ya kawo wata fa'ida ya ce azzannu fi shari'i shi zato ma ce zato inda Allah ya ce ana inda zanni a titi to shi zato a cikin shari'a yanka kuma ila wajibin yana da kuma kashi na farko yana rabuwa zuwa ga wajibi akwai zato wanda wajibi kai wannan zakar in kai sabanin wannan zakar to ka saba wa Allah yace ka husni zanni billahi ta'ala kamar kyakkyawan zato ga Allah ta'ala ko in suka dinga zaton Allah zai yi rahama in kana cikin damuwa ko jinya ka dinga zaton wannan jinya sai ko matsalan da wata ran Allah zai yaye kana cikin talauci ka dinga zaton wannan talauci wata ran kai labari Allah zai yaye ni ya raba ni da shi wannan wajibi ne ga musulmi da dinga kyakkyawan zato ga Allah wa ila haramu zato yana rabuwa na biyu zuwa ga haramu wancan wajibi ne wannan kuma haramu yake ka su izzanni billahi ta'ala ka mun mummunan da suka Allah ta'ala duk da ganin kai an yi abin nan da kai ba yanda za a yi ka samu rahama kawai ta saka ka duka ko ko wannan damuwa ko jinya ko talauci Allah bai taba yayi ba ganin mai kayi addu'a kayi addu'a har yanzu dai babu alamar sauki kar kai wa Allah mu nan gaba kullum ka dinga da jadi Allah zai yayi maka mummunan da soka Allah wannan haramun ne domin qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa zalikum zannukum alladhi zannantum bi rabbikum ardaakum yana ga wa kafirai wancan wancanan ku shine sakan ku da kuka yi ga ubangijin ku kuma shine ardaakum ya halaka a cikin mummunan da soka Allah ya halakarwa wa bi kulli min zahirihi al-adal da kuma zakan ga dukkan abin da zahirinsa adala ne adalci shi ne ka dinga ganin kai in ka zo lahira kawai abin da kai da shi za a hukunta ko mai kyau ko mara kyau wannan mummunar da kuma din duk duk yawan kyan aikinka ba zai iya kwatar ka ba sai Allah ya haɗa da rahama wannan kana kuma mai mugun aiki ya dinga ganin kawai shi adalci za a masa ba za a yi masa falala ko rahama wannan shi ma mummunar da su ne haramu ne wa manzubun akwai zato wanda yake mustahabi ba wajibi ba ne amma an so ka yi irin wannan zaka wa huwa hudun zani bi man zahiru bil adala min al muslimin kyakkyawo da so ka abun da zahirin sa adala ne min al muslimin ga musulmai da dinga yi wa wanka musulmi kyakkyawo da so wannan abu ne mai kyau wa ja'izun akwai da so wanda yake ja'iz halal shi ba wajibi ba ne ba haramu ba ne ba mutahabi ba ne in kayi kayi halal in ka bari ba kai laifi ba yace shine ka zanni sushi bi man wa kafa mawaqifat suhan kamar mummunan zato da mutumin da yake tsayawa a guraren tuhuma musulmi ne sai ka ga ya daga gidan jiya ka zo wucewa sai ka ganka a gaban teburin jiya an zuba wa mashaya suna ka amma shi yana zaune baka ga ya sha ba to wannan in kai zaton shi ma mashayi ne baka yi da biyu ka gane in ka yi zato amma kar ka faɗa tun da baka gani ba an ka faɗa abin da ya zanta bai gani ba sai ya shiga gidan giya ya zauna a teburin giya to wannan baya halatta maka ka furta cewa wani ne shari sai in gidan ka ya gani ka ce da amma a zuciya dole zuciya ba za ta samu nutsuwa da shi tunda ya shiga yadda ake shan giya ya zauna a teburin giya ga mataya suna sha amma kai ba ka ya sha ba to wannan ya halatta an kama mummunan da kuka cewa ko da yin shi ma ya an taba wani wannan ba sai dai shi da aka yi tunda ya tsaya a gurin tsayuwa ta tuhu ko kuma ka ga mutum a gidan karuwai an shimfiɗa taburma da kyalle ana karta maza da mata an kewa to kaga irin wannan dan kayi da kan yana neman mata ko yana zina wannan ba kai laifi ba amma kar ka furta da bakinka tunda idan ka bai gan shi yana zina ba to wannan zato ne ja'izi ga mutumin da ya tsaya mawa'ifa tuhami guraren da ake tuhumar imanin da ko kuma masana'a to wannan kenan to sai Allah a cikin wannan hadisi bayan ya ce ana inda zanni abdibi ni ina nan a gurin da bawa na yake zatona wa ana ma'ahu kuma ni ina tare da shi haihu yanzu ne duk inda yake ambatona wannan ya kuma bin irin ladi aiki gudu da abin da ya aiki zakara ne da sigar mami wayoyi da mabambanta Allah ya ina tare da shi duk lokacin da yake ambato na da ka ba ambatar Allah to Allah yana tare da kai kuma shi ma yana ambatar kai ya ce kun kuru ne a zuwa wallahi maza Allah Allah ya ce na rantsi da Allah lallahu abrahu bi tawbati abdihi Allah shine mafi farin ciki da tuban da bawon ya yi daga ayyukan sako yin ajibu fiye da murna da farin cikin da ɗayan ku yake yi mutumin da ya zuku zalata ya samu fatacce gabbarsa bil falaki a kokar daji mutumin da yana matafiyi ne yana da taguwarsa da abincinsa da abin shansa sai ya da zango a wani guri sai ɗan huta sai bacci ya kwashe buɗe idan da zai kawai ya nemi dabbar sa yana kuma abincinsa da abin shansa duka yana bayan wannan sabuwa gashi a dokar daji ba gari gaba ba gari baya babu ruwa babu abinci ya daidai kauna ya ga kawai shi mutuwa zai ya koma karkashin bishiyar ya kwanta bacci ya sake ɗaukar ya bude idansa kawai sai kaga taguwarsa a tsaye a gaban kuma ya duba abincinsa yana nan bai tafi ba ruwan shansa yana nan wanda irin farin ciki zai yi to farin cikin da Allah yake yi da bawansa da ya bata yanzu ya dawo ya tuba shi ne mafi tsanani fiye da tuban da ɗayanku a mai gari da fiye da murna da ɗayanku yake yi wanda gamba ta tabbata a daji kuma yanzu ya same wa man ta kamaka ilayya shibran Allah ke duk wanda ya kusanto gare ni da ne da take daya da qarrabtu ilayhi bila Allah kusanto gare gwargwadon kamun guda ومن تقرب إلي الذراع ويقصن توقع إليه برجل ذراع الآية تقربت إليه بعد وقصن توقع إليه برجل قباء وإذا أقبل إلي يمشي dan ya kusa idan ya fuskanto gare ni yana tafiya da ya tafi ya bata yana saba wa Allah yanzu yayin da zama ya tuwo ya yana dawowa wajen ubangiji zai tuba a abin da zai zo zan fuskanto gare shi ko har yanzu ina gaggawa متفق عليه وهذا لهم إلى روايات المسلمين haka da abin da ya gabata mun kawo maka mancin wannan to sai wannan sai ne daga cikin ruwayar da babu musulmi wa taqaddama sharhu fil badi qablahu kuma sharhin lafazodin wannan hadisi ai ya gabata a babu da ya gabaci wannan ya kawo ma'anar kalmomin nan na al-ikyami ko da sauransu ba sai an mai ta a nan ba وروي أبويت في الصحيحين البخاري ومسلم سوى وأنا معه حين يذكرني ni ina tare da shi lokacin da yake a Madina wannan ruwaya da aka karanta ta Muslim wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni wannan kuma hina yadhkuruni kaga akwai bambanci sa'un da nunu ita ma wannan akwai ruwaya a cikin Bukhari da Muslim wa ana ma'ahu hina yadhkuruni ina tare da shi lokacin da yake ambatuna sai kuma Qur'ani ba wa haifiyar kulli ina tare da shi a inda yake ambatuna ina fata an gane shi haiku zarfu makani shi kuma hila zarfu zamani shi haiku yana nuna guri ne a gurin da yake ambatuna ni ma ina nan hila kuma lokaci kaga zamani yake ishara ina tare da shi a lokacin da yake ambato kuma ka duba kamanni na hanci da jira in yi kama da jira in mun koma magana mu ta jiya lokacin da yake rubuta wa asali babu yaya to wajen rubuta hanci idan mutum ya ɗan sun koyar da wannan dumbuncan sai ya kama da ruwa to in kuma hinan ne asali lokacin da ya miƙar da nunu sun ba ta kwanta su zama kai ne kamar da zuciya ta aiki da hira to amma kowanne ma'anar da ta fita kuma akwai shi a cikin bukari da mutum shi ne yace a wannan ruwaya ta bukari da mutumin ya zo da jinnuni da nu'ara wa fi hadhihi ruwayat amma a wadannan ruwayoyi na sauran marwaita haisu ne ya zo da lafazin kisu wa ana ma'ahu haisu ya kullu bisa'i da shabe ya ya uku wa kilahuma dukkan wannan lafazozin sahihu idan tatun ko ka ce hansu yanzu ni ko ka ce hila yanzu ni Allah ya yi da rabu Allah ya tsara da bawa ya ga ina tare da bawa a lokacin da yake ambatan sa ko ko a gurin da yake ambatan sa wa an jabiri arawdan da zabu ibn abdullah radiyallahu anhu ma annahu sami'a an-nabiy cewa sayyidina jabir ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam قبل موته gabanin wafatin manzon Allah bi salatati ayyamin da kwana uku kwana uku ya rage manzon Allah ya ga duniya yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuje yana cewa la yamutanna ahadukum kada ɗaya daga cikin ku ya mutu illa wa huwa yusinu zanna billahi azza wa jalla fa sai sai shi yana kyautata zato ga Allah azza wa jalla kar ka yi mutuwa da kuma kana muna na zato ga Allah kana ganin Allah ba zai yaje maka ba kai dai kinka Allah ba zai gafarta maka kar kai da wani kar kai da mutuwa ta zo kana wa Allah mugun zargi kar sai daga cikin ku ya da ya mutu illa fa shi wa huwa yusulu zanna yana kyauta da zato billahi ta Allah azza wa jalla kaga anan ana so ka rinja yadda arja'u kenan akan alkhawf amma ya zama dai ko yaushe kana tare da su sai dai ɗaya yanzu yayi dai lokacin mutuwa shi ya sa ma shi Muhammadu Sujiki ya kawo wata hikaya ta Imam Shafi an fakir bin miskin daga wani albaji Imam Shafi mai suna fakiri dan miskin shi fakiri ne a farko miskini fakir ibn miskin قال يجي دخلت على الشافعي لا تقول الإمام الشافعي أقوده إلى توباشي في مرض موسي أسنجية فتامكوا لوقت الإمام الشافعي يقول تاتيه أجل وترى أنا فكير ثم السير يأتي توباشي وقلت له سلك الإمام الشافعي كيف أصبحت يا يا يا قوي قليل يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله كناية الدور الكل الإمام الشافعي أبو عبد الله yaya kawai gari da jiki ya baba billahi qala sai imamu shafi yace masa asbatu min ad-dunya rahila asbatu na wayi gari rahilan ina mai tafiya min ad-dunya daga wannan duniya wa li ikwani mufariqan na wayi gari ina mai rabuwa da ɗan uwana wa li ka'atil maniyati shariban na wayi gari ina mai kwamfata ga kofin nan na mutuwa hijjali na mutuwa ولا أدري إلى الجنة تسير روحي فأنا إيه كان روحي لا الجنة ذات تجي فأهنئها من الجنة إذا يتمرنا أم إلى النار فوق روحي لا وتزيد إلا مكو فأعزيها لماذا تعزيها كان هنا لبين الحوج ومن ni ban sani ba rai na zai tafi aljanna ne da ta fi murna tinar ko kuma ilan nari za ta tafi ta ne fa wa'aziha ne mata ta'ziya وعلتا يقول زي ما مشاهدية فارفق وكبيسوتي يلا سوى ولما أفاق قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لأبلك سلما فآغمني ذنبي فلما قرنته بأبوك ربي كان أبوك أعظم ina cewa wannan ma ka ta kalbi yayin da zuciya ta ta kekace wa ba ka ta mazahidi matafiya ta tai kunci hanyar da zan shiga zuwa lahira ta kuntata ya aikin raja sai na sanya ƙaunar rahama sullaman shi ne tsari inni a gare ni da abuka zuwa ga samun abuwa kaga ne ya gabatar da raja'i yawwa sai na sanya raja'i shi ne tsari gare ni zuwa rangwamen ta'azama ni zambi zunubi na ya girmama alaina ina ganin zunubi na ya yi yawa halan ma tsarin su da abuwarka yayin da na kwatanta shi da abuwarka rabbiya ubangiji na kana abuka a gama sai na gar abuwarka ta fi zurgun na wajen kaga da ya riga da raja wa ma yuba da rafi akwai kuma wani abin da ake danganta imamu rafi shi ma lokacin da ya zo mutuwa shi ma yana cewa idza amsi firashiya min turajin وسرت مجاهر المد الرحيم فهنوني أحبائي وقولوا لك البشرى أجلت على كريم إلا سوى إذا أمسى تراجي من ترابي idan shimfiɗa ta ta kasance an yi ta ne da turmaya lokacin da na mutu aka je aka sa a cikin kabari babu katifa babu bargo ba kafin ba garzuma ba wani mayafi ya zama kirashi shimfiɗa ta amsa ta kasance yin tuladin da ƙasa aka mun shimfiɗa. Wasirtu na kasance mu jawuru rabbi rahimi ina bakotaka da ubangiji mai jin kai. In kuka ga wannan fahimuni ku taya mu murna a Isra'iya kuma soyana. Kar kar ku mun kuka da damuwa da bakin ciki wajen namu. In kuka ga wannan hali kawai ku taya mu murna. Wa kulu ku ce lakal bishra al-bishri ya tabbata gare ka kadinka domin ka gabata ne ala karimu a wajen mai karamci shi ne Allah kaga anan ya rinja ya daraja ne akan tsoro to abin da ake nema ke nan gaba wa koyaushe kamar da imamu tabi zai ware maka babi na musamman akan lokacin da ya kamata ka rinja ya tsoro ko kuma raja'i din amma ya zama dai suna tare koyaushe wa an anas radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله لازم الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا cewa. قال الله تعالى الله تعالى يا شيء يا ابن آدم يا كي دان آدم إنك سوى كي دان آدم ma da autani matsar ka roke ni wa rajautani ka kaunace ni ma'ana ka kaunace rahamata gafartu laka gafartu laka zan gafarta maka zunubanka alama kana minka abu sa duk abin da ya kasance na zunubi minka daga gare ka wala ubali ni bana damuwa duk yawan zunubi ni bana damuwa in dai ka roke ni ka kaunace ni to zan gafarta maka duk zunubin ka ni ban damuwa ya muna adama ya kai dan adam lau ba da kata zunubuka a ranar sama'i da zunubanka za su kai tsoron ruwan sama a ce duk duniyar nan zunubinka ne har yana taɓa sama sun masta gafarta ni sannan ka nemi gafara ka gafarta maka zan gafarta maka ya muna adama ya kai dan adam to akwai wala ubani ko na mai kawo wala ubani ban damu ba ban damu da cewa ka yi laifi kaza da kaza in dai ka nemi gafara ka zan gafarta maka wala ubani ba na damuwa ya ibn adama ya kai dan adam innaka cewa kai law ataitani qurabi ardi khadaya da za ka zo min da cikin ƙasa dukka zunubanka ne kuma da kita ne sannan ka gamu da ni a lahira la su shirku bi shay'a ba ka tarayya gare ni da komai la atai suka da lawo maka da qurabi a cikin ƙasa da magfiratan nan gafa daidai da yawan zunuban nan رواه الترمذي وقال يجي حديث حسن وحديث يكي كاو لفظ وانت الرواية يجي علانة السماء فقال أي لو أتيتني لو بلغت ذنوبك با علانة السماء معنى علانة السماء بفتح العين أنا أبيك غالبا فتح الأنبا علانة بإمام با إذا لم تلقى لك مالي لو كتب رأيك ذكر الأنبا لك ما تحقوه amma alamu kila aka ce huwa ma anna laka abin da ya bayyana gare ka min ha na sama abin da an ka daga kai iya ganin da yake tikewa shine wannan su kai dubun da ido yake gani idan ka daga kanka ba ai ba ka ga dukkan sama ne to da dubun ka zai tashi tun daga kasa har ya kai iya yana yana kafa sama in ka nemi gafara Allah Allah zai gafarta ma ai abin nufi annabi nan zahara da yake ma anna laka ai ma zahara laka idza rafa'ta ra'saka idan ka daga kanka sama abin da zai bayyana a gare ka shine sanan kaga dai kawai tsoro ruwan sama kenan wa kila fa'awa wata buga aka ce huwa sahabu shine hadari to duk yana daukuwa idan aka yi hadari ya rufe sama in ka daga kanka ina idan ka yake cikewa shine zuwa ga hadari ba ka ganin abin da yake bayan hadari wa qurabul arabi abinda ake ce masa cikin ƙasa idan mil kafi ana rubuta shi da rukuwar kafu kurafu ba kirafu ba karafu wakila a wata luga aka ce bi kasira da cikin kafu sai kirafu wannan mu amma gamman nan ta kurafu a tsahu shi ne luga mafi inganci wa ashar kuma mafi shahara a wajen larabawa wa ko abin da ake ce masa kurafu ma yi ƙaribu lil'a abu da ke kusantar cikin ƙasa wanda ya kusa da cika ƙasa shi ne ƙurabun arabi wallahu a'lam kamar da ma ya bar sharhi wannan kalma babu jami'i baina fatu wa raja bayan mun yi babu raja'i mun yi fadlu raja'i nan kuma zai gaya mana yadda ake haɗa tsakanin tsoron azaba da ƙaunar rahama ya zama koyaushe bawa yana tare da su don wasu malamai suka ce alhauku war raja'u kamar suka ciki da guda biyu a cikin jiki idan ka kalla wa in ku suka ciki ta kaga ba zai iya tashi ba shi da kaza da sun zama ɗaya ba zai yi komai ba ba zai zai iya tashi daidai kawai dinga gare a ƙasa saboda ya rasa mai suka ciki ɗaya to haka nan a wajen bawa musulmi haka matsayin alhauku war raja'u yake a gare shi ko yaushe ya zama yana da kuka cikin ka guda biyu kuka cikin dama shine arrajau kuka cikin hagu shine alhau duk lokacin da ya so tashi kawai sai ya tashi amma in guda ɗaya yake da shi ba yi da ɗaya ko duk ƙarfin kuka cikin guda ɗaya ba zai iya ɗaga shi to haka in ya rabu da alhauku kawai ya karkata wajen arrajau to ba inda zai yi haka nan ya rinjaya da arrajau shi ba ya tsoron azaba to shi ma ba inda zai yi idan ka yi sani annan mukutara lil abdi abinda aka zaba ga bawa bawa musulmi abinda aka zaba masa fi hali sihati a cikin halin lafiya lokacin da yake jin kalbin kamarta ko gwarzanta da cikakkiyar lafiya baya tunanin mutuwa a rayuwarsa a lokacin to abin da aka zaba masa an ya kula ka'ifan rafiya ya zama mai tsoron azaba mai kaunar rahama lokacin da yake cikin lafiyarsa yake cikin ƙarfinsa ya zama koyaushe ya tsere ka tsakanin alkawar raja wa yakunu khawfuhu wa raja'uhu tsoron azabarsa da kaunar rahamarsa ya kasance sawa'an daidai wa daidai kamar tsuntsu ne ya tashi ya daidaita da kafin guda biyu yana tafiya bai karkata a nan ba bai karkata a gefen hagu to in mutum yana halin lafiya da jin karfi abin da ake so ya kasance bai da rahoto wannan jam wa fi halin maradi amma cikin halin jinyar ajali idan ya kun idan ya kwanta jinya mai tsanani ya ga alamar mutuwa to ya zama abu raja ya dinka karkata ga bangaren raja'i kamar rahama kamar yadda mun sani kuka ji a tsuntsun ya tashi wani lokaci yana tafiya sai dai waje da amma wani lokaci ya yakan karkata ko kuma bai hana shi tafiyar ba wani lokaci ya karkata bangaren dama bai hana shi tafiya ba to lokacin da ya zo shi ya ajali ya dan karkata kaɗan bangaren ƙaunar rahama amma kan kuma ba yana nan ba wai ya rabu da tsoron azaban fata-fata ba amma dai ya gurin jayar da ƙaunar rahama a kan tsoron azaba a lokacin da ya zo biyar ajiyar malam yake wa qawaidu shari'i qa'idodin shari'ar musulunci min nususul kitabi daga nassoshin alqur'ani wa sunnati da nassoshin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa gair zalika da wani wannan shi da nassohi ijma'i malamai da kiyasi da zahiratu ala zalika duka tana bayyana wannan zai kawo maka kaɗan daga cikin nassoshin alƙur'ani sannan ya biyo baya da nassoshin sunnar manzon Allah قال الله تعالى الله تعالى يا كيف فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرين ba mai amincewa tanadin Allah na azaba shi ne makarun lahi ba mai amincewa tanadin da Allah ya yi na azaba ya ce shi ya yi ta in ya je lahira a yi komai ba mai yin wannan illa qawmul khasirun sai mutane masu asara kaga na su sun rinjaye ta ne tsoro ba ta ba ta rinjaye ko ka sun amince Allah ya musu duk abin da ya gada mu to ba masu wannan sai sai masu asara duniya da layi wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce innahu kasani shi lamarin yanda yake la yai'atu min rauhillahi ba mai ɗebe kauna daga rahamar Allah illa al-qawmul kafirun sai mutanen da suke kafirai ku da dama ba su yadda da lahira ba ba su yadda da mutu a tambayar kabari ba ba su yadda da hisabi ba ba su yadda da wuta ta aljanna ba dama in kun mutu ba sa tsammanin za su kalar da komai a wajen Allah to kar ka zama ka kai bawa musulmi domin ba mu tsaye kaura dan a baya sai da Allah ya yi bai hani la kai aku min rauhillah kan ku tsaye kauna daga rahmar Allah innahu la ya'tu min rauhillah ba mu tsaye kauna rahmar Allah إلا القوم الكافرون سيمر على الكافرون الكافرين وقال تعالى الله تعالى يا يوم تبيض وجوه أي تذكر يوم تبيض وجوه كتنا رانا دوس كتبوشي سكين فري كتبوشي مؤمنين وتصوت وجوه وسو كتبوشي كما سكين بكي هذا أنا أنت كتنا ba guda ɗaya kawai za ka tuna ba yau mutum yau zuwa akwai rajai ka tuna ranar da wasu fuskoki suke yin fari sai ka yi aiki irin aiki masu farawar fuskokin nan kuma ka tuna ranar da wasu fuskoki suke yin baki sai ka guji aikin da masu baƙaƙen fuskokin nan suke yi kaga an haɗa maka arraja'u da alhu wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu la ghafurur rahim hakika ubangijinka wallahi mai gaggawar hukuma ne ga wanda ya saba masa kaga nan akwai kanku akwai tsoro gaggawa Allah mai gaggawar azaba ne ga wanda ya saba mana wa innahu amma shi fa Allah la gafuru mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba kuma rahimin mai jin kai ne a gare shi a nan aya ɗaya ce amma ta haɗa masa alkhawfu war rajam wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce innal abrara lafi na'im haqiqa lallai mutanen kirki su ne mujilai salihai la wallahi fi la in suna cikin ni'ima a ranar alkiyama wa innal fujjara hakika mutanen banza kafirai da munafukai da fasikai lafi jahim wallahi suna cikin wuta a nan ayoyi guda biyu ne ayar farko tana nuna rajai kai kokari ka zama mutumin kirki da zaka dawoma a cikin ni'ima sai kuma tana gaya maka kai kokari ka kaucewa mutanen banza domin kar ka dawoma a cikin azabu wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce fa amma man saqulat mawazinu amma ka ga mutumin da ma'aunin na lada yayi nauyi ya rijayi na zunubi kenan to fa huwa fi ishatin rafiya wanda zaka ga a cikin rayuwa yardacciya za ka ga cikin rayuwa a bar yadda ya yadda da abin da Allah ya ba shi a ranar lahira wa amma man khaffata mawazinuhu amma wanda ma'aunin sannan zunubi yayi rashin nauyi mai zunubin ne yayi nauyi shi wanda yayi sama an rinjaye shi to fa ummuhu makomarsa ita ce hawiya an kira ta da ummu uwa saboda koyaushe yana tare da ita kamar uwa da ɗan fa ummuhu uwarsa hawiya ita ce wutar hawiya وما أدراك من يسمى لكي ما هي لكي تتاوية إيه نار وتاتي حامية بيكونة إيه تتاكي هاوية نار حامية وتاتي بيكونة إيه تتاكي قوة كوالد ما أومنك لنا جاي لش اللوي نزلب يد جاي هذا أنا فلق فلق آية أخير جاي فهو في عيشة راضية الكلب كما وأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية mala yake wal ayatu ayoyi da suka yi magana fi haka ma'ana wannan ma'ana na alkoku wa raja kasiyar da suna da yawa yan yan kaɗan ya kawo akwai irin su lati ibadi anni an ghafuru rahim wa anna azabi huwa al-azabu alim fa yadkhilu al-khawfu wa raja fi ayatayn wani lokaci akan samu al-khawfu wa raja doron azaba da kaunar rahama suna haɗuwa fi ayatan a cikin ayoyi guda biyu kamar illal abrarar da fi na'im ka ga aya ce mai zaman kanta wa illal fujjara da fi tahim ka ma aya ce mai zaman kanta ta farko tana maganar raja'i ta biyu tana maganar alkhawfi to kaga annan sun haɗu ne fi ayatan cikin ayoyi guda biyu makaruna sai ababen gwamawa tare da junansu au ayatu ko wani lokaci zaka same su cikin ayoyi da yawa kuma irin su suratul rahman da suratul waqi'a za a kawo ayoyi da yawa ana maganar aljanna da ni'imomin aljanna fi jannatin na'im ala sururin mutaqabilin da duk wani buldanu mukhalladun bi aqwajin wa abarik wa ka'atin min ma'in la yafaduna wa la yunzafun wa fa'idatin ma yatakhayyarun wa la yaqrin mimma yashtahu wa hulun ilayka amsal dubil maknun jaza'an bima kanu ya'malun wannan ayatin ne duk suna maganar ni'ima da rahama amma kuma a gaba sai aka fito da sunan magana alkhawf ka gane ai irin su fi samunin wahamin wa zillin min yahmu la walidin wala karim har zuwa ƙarshe wannan kuma ayoyi ne ba sai ba ba biyu ba da suke maganar azaba suna tsoratar da bawa kare ta a Allah shine yake maka au ayatin ko ka samu alkhawf war raja wa cikin ayoyi da yawa ma da guda biyu au ayatin ko kuma ka same su a cikin aya ɗaya farkon ayar yana maganar raja'i hadisi yana maganar tsoro ko kuma farkon ayar yana maganar tsoro karshen yana maganar raja'i kamar wannan ayar inna rabbaka la tariqul iqabi wa innahu la ghafurur rahim kaga wannan farkon ta yana magana ne na al-khawf inda yake tariqul iqabi ne gaggawar azaba ne karshen ta kuma yana maganar raja'i wa innahu la ghafurur rahim ita kuma nafi ibadiya anniya anal ghafurur rahim kaga aya ce mai zaman kanta tana maganar mai rajabi karshen ta kuma yana maganar alkofu wa anna azabi huwa azabu alim to haka za ka samu ayoyin alkofu wa rajabi duk a cikin alqur'ani ko dai ka same su a cikin aya daya sun haɗu alkofu wa raja ko a cikin ayoyin guda biyu ta farko tana maganar rajai ta biyu tana magana alkofu ko ta farko tana maganar alkofu ta biyu tana magana akan arraja ko kuma ka same cikin ayoyi da yawa da ana faɗan ni'imomin aljanna kamar kan a daina kan kuma zai kaji an shiga bayanin azabar wuta kuma a yi tai a yi tai har ka kosa to haka alqur'ani yake cike da waɗannan ayoyi wa an abi hurairah zai dawo cikin sunna yace nusutul kitabi wa sunna domin bi nasoshin alqur'ani saura nasoshin sunnar manzon Allah hadisai وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول سيدنا ابو هريره تعالى تثبت اجريه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقه ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه da mumini zai san abin da yake wajen Allah na azaba ma dani aljannati adu da ba mutumin da zai tsammanin shiga aljannar ubangiji da za a yi wa mumini fa wanda baya saban daga irin azabar da Allah ya tanade ta a lahira to da ba zai tsammani ne zai lahira zai shiga aljanna diyan da yake raja'i in aka nuna masa azaba to zai yi tunanin ba zai taɓa shiga aljanna saboda azabar da Allah ya kanu walau ya alamu da kafiru ma inda Allah min rahmati da kuma kafiri kafiri ba mushriki da zai san abin da yake wajen Allah na rahama wanda muka yi bayanin ta a baya ta inda taran nan in an je a hada ka da wanda aka ba mu aro a duniya su zama dari da za a yi masa hijabi ya leka ya gani ma alaka min rahmati ahadun da ba mutum da zai ɗebe tsammanin samu rahama har kafiri sai ga mun je lahira kawai ai aljanna za mu saboda yau ni'imar da Allah ya karanta ne zai da ita kaga wani akwai alfafu war rajam farko an ce mujini da zai ga azabar da Allah ya kalaje daga kafirai da masu sako ba zai taba tsammanin shiga aljanna ba kaga wani akwai tsoro da kuma kafiri zai ga abin da Allah ya kalaje shi na rahama ga mu'minai to shi ma da ba zai tsaye tsammanin rahama ba rawahu muslimu وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال صلى الله عليه وسلم يا شيء اذا وضعت الجنازه اذا aka ajiye gawa ita ce janaza aka fallace ta wa haka mala har rijalu mazaje suka ɗauke ta ala a alaƙihim akan wuyayensu a cikin makara suna tafiya makabarta fa in kana salihata idan idan ga wannan ta kasance ta kirki ce saliha ce qalat sai ta dinga gaya wa masu daukan nata kaddimu ni kaddimu ni ku yi sauri ku gabatar da ni zuwa kabari na kaddimu ni ku yi gaggawa ku kai ni kabari na wa in kana ghayra saliha in kuwa gawar ta kasance ba ta kirki ba ce gawar kajiri ne ko munafiki ko fasiki qalat sai gawa ta dinga gaya wa madaukanta ya wailaha kai tonta ta shiga uku aina tana buna biya ina kuke tafiya da ita ne wanda abu da yake gani na tsabari can za ku kai a nan akwai wani ladabi da manzo Allah ya koya mana idan kana misali abin kirki ka dinga kwatantawa da kanka in kuma sharri ne ka kwatanta da gadi ba ga kanka ba wani daban wanda ba a san ba kowaye kaga ni wajen alheri da yake fa inda ku sani hakan ala qaddimuni qaddimuni ku gabatar da ni ku gabatar da ni amma da aka zo gaira saliha sai yace ya wailaha yace ya waila ke ba aina tazhabuna jihad yace aina tazhabuna jiba saboda sharri ne kar ka dinga misali sharri da kanka kuma kar ka yi da ɗan uwanka ka ce kamar wani ka gane ai ka yi shi da ga'ibi wanda ba a san kowaye ba sai manzala ce ya zama sauta ha kullu shay'i kowanne abu yana jin muryar gawan nan fa in ma saliha ce in ma gairu saliha ce kowanne abu yana jin abin da gawan nan take faɗa illa insana sai dan adam shi kadai ne baya jin abin da gawa take faɗa walau sai yau manzala ce da da dan adam ne gawan nan musamman gairu saliha ya cewa ya wai da an aina ta fabu na biha da zai ji abin da gawar nan take faɗi la sa'ida aida ya kule da zai faɗi matacce a kule dan a san a san a san yana saka bukuwa ma yana ɗaukar su ma ka gane ai rawahu bukhari da ka ga an jefar da gawa kowa ya mutu a to ka ɗauki abin da yake kuka na ko a saka kai ka ba ko wanda zai iya daurewa a kai gawar nan makabarta ba to wannan hadisi kaga farkon sa akwai raja'i kaddimu ni kaddimu ni karshen sa kuma akwai alkhawf shine ya waila aina zan abu na biya to saboda haka ba wani yin kokarin ibada da zai kasance salihi a wajen Allah ya kauce wa sakon Allah da zai zama dalihi wanda yake gairu salihi وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال har wani da Abdullahi dan Mas'ud da aka tabbata a gare shi ya ce qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce aljannatu ita aljanna a arafu ila ahadikum ita da mafi kusanci ga kowane ɗaya daga cikin ku min shiraki na alihi fiye da hanyar takalminka takalmin ribar da kake sawa in ya tsufa guda biyu igiyar takalmin a nan ba yana mana da cikin ka ba yana kusa da kai to manzo Allah ce aljanna ta fi kusa da kai fiye da hancin takalmin kaga akwai rajai a cikin wannan ya rage gare ka kai aikin da zaka shige ta wallahu mithlu zalik yace wuta ita ma haka ita ce aqrabu ilayka min shiraki la alayka ita ce mafi kusa da kai fiye da hancin takalminka ya rage gare ka ko ka kauce mata ko kuma ka je ka fada mata akwai kan kauku da rajawa a cikin wannan hadisi rawahu bukhari babu fadlul bukai min kashiyatillahi ta'ala wa shauqan ilayhi babu da zai ga mana falalan kuka saboda tsoron Allah da kuma kuka saboda kauna da bege ilaihi zuwa ga Allah kuka iri biyu ne akwai na tsoro ko akwai na bakin ciki akwai na farin ciki akwai na tsoro akwai na ƙauna to kowanne in dai dan Allah ne to yana amfanar da bawa ko ka yi kuka saboda tsoron Allah ko ka yi kuka saboda ƙauna da soyayyar da kake yi wa Allah kowanne yana da falalarsa kuma alqur'ani ya zo da shi a cikin manzo Allah sai zo da shi قال الله تعالى الله تعالى يا فتى في سورة الكهف آية في سورة الإسراء كده كده ba ta kafi ba wa yakuna lil azqani yana fatan mutanen kirki suna faɗuwa lil azqani ga mukamukin su yabkuna suna kuka kira yake ta sujjada an sujjada ba da goshi ake ba to Allah ya kira mukamiki ne lamma asara fihim min mawa'id alquran lokacin da wa'azin alquran yayi tasiri a cikin zukatan su ala kauni malakatan su wata bakira suna masu kuka min kashiyatillahi ta'ala wa zakara sakana Allah ya ambaci mukamiki al'azhar din ne na azzaqal muqamiki wannan kashin da gemu yake cikewa gare shi suna faduwa ne a zakani akan muqamikin su Allah ya ambata li'annahu domin shi muqamiki awwalu ma yurqil arabu din farko abin da yake gabuwa da kasa min wace wanda yake fuskantar kasa min wace hisabi daga fuskar mai sujjada in mutum ya zo yin sujjada ba mashin a sama yake ba mukamiki a ƙasa to in ya tsawo ai mukamci shi ne kusa da ƙasa sai ya zo yin sujada sannan zai tsinci ya koshi ne saba ƙasa to sai aka ambace shi saboda a zahiri in ka tsawo shi ake ganin ya kusanci ƙasa sai aka kira mukamiki amma kina ya ce ta sujada wa yakbuna lil azqan suna faduwa da mukamikinsu ya kukuna suna kuka na tsoron Allah wa yazidu wannan kukan yana ƙara musu kushu'an tsoron Allah hadana Allah ya yabe su saboda suna kuka cikin sallah suna sujada tare da tsoron Allah wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce a fa min hadha alhadith ta'jabun wa tabahuna wa la tabkun a shin ta'jabuna kuna mamaki yin hadha alhadith daga wannan da na alquran shine alhadith alquran ana Allah yana magana da kafirai in an suna samun alkur'ani suna mamaki ya za a ce in mutum ya mutu za a tashe shi ya za a ce mutum ya mutu ya rikice a ce wai za a tashe shi har a mata tambaya kuna mamakin wannan zancen wata ba kuna har kuna dariya kuna izgilanci ana karanta qur'ani wala tabkuna ba ku yin kuka kaga nan Allah ya zargi masu yin dariya suna karanta qur'ani kuma yana yabon masu yin kuka ashe kuka ya kamata mutum ya yi don tsoron Allah ba dariya ya kamata yi wa ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala li an-nabi sallallahu alaihi wa sallama Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mun ikra alayya al-qur'ana ka karanta mu al-qur'an manzo Allah ba yana neman wani ya karanta masa al-qur'an saboda shauki da bege قلت لابن مسعود سيدك يا رسول الله أقرأ عليك لا خرج لك القرآن وعليك أنزل الهادي كي أكبر ولا القرآن فكي كما تكرر دوم من الله فورامه لا خرج لك أبدا كي أكبر qala sai manzo Allah yace inni uhibbu an asma'ahu min ghaibi ni ina so na dinga jin sare daga bakin wani na ka sa da Qur'ani haka yake ko ka haddace shi ko ka iya shi in aka samu wani mai wani karatun Qur'ani mai murya sai ka ji kamar yanzu aka faɗa da Qur'ani sai ka ji kamar yanzu ake biya maka shi kamar da ba ka jin sa to haka alqur'ani yake da mu- da mu- da mu'jiza a ce har ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ina so da dinga jin sa daga bakin wani na shikenan ibn mas'udin fa qara'tu alaihi suratan nisa'i sai na karanta masa suratul nisa'i ya fara karatu tun daga farkon ta ya ayyuhan nasu taqu rabbukum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والارham inna Allah qad alaikum rakiba yayi ta karantawa kaza Allah yayi shiru yana sauraro hatta ji'itu har sai da nazo ila hadhihi al-aya zuwa ga wannan aya da Allah yake fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida Allah yake fa kaifa yaya kake tsammani ya rasulullah idza ji'na idan muka zo bi shahidin da wani mai shaida min kulli ummatin daga kowace al'umma mai shaida a nan shine annabi kowace al'umma dukkan al'ummai kowace za a zo da annabin da shine zai ba da shaida a kan a kan saƙon da Allah ya aiko musu sun yi imani ko sun kafirce annabin da za a tambaya kowace al'umma abinda aka aiko muku din nan kun yi imani ko ba ku yi imani ba in kuka ce sun yi imani sai a tambaye annabin sun yi imani in sun yi imani ya ce eh sun yi imani in ba su yi imani ba ya ce ƙarya suke kafircewa su shi ne Allah yake gaya wa manzon Allah yaya kake tunani idan muka zo da wani mai shaida min kulli ummati daga kowace al'umma waje ila duka sai muka zo da kai kuma shahidan kai ne mai yin shaida ala haula kan waɗancan shaidun shi ne mai shaida ta ƙarshe idan annaba sun yi shaida ga al'ummansu cewa sun karyata sun kafurce sai al'umman nasu su yi inkari su ce a'a su ƙarya aka yi musu su ba su wallahi rabbi na ma kunna mushrikin sai ce mun lalle da Allah ubangiji mu mu ba mushrikai ba sai sai Allah ya ce wa annaba to kun da al'umma ku sun ce da ku isar musu ba ku ba mushrikai ba ko kuna da shaida sai su ce eh kuna da shaida waye shaidar ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka zo a je a kira shi shi da wajina bika ala haula shahida sai mu zo da kai shahidan kai ne mai ba da shaida ala haula ya akan waɗancan shaidu su ne annabawa to da aka karanta wannan aya qala sai manzo Allah ya hasbuka al ya ya isa haka yana da aka kada shi hasbuka al ya ishe ka al yanzu karatun ya isa haka ibn mas'ud ya falta falta ilai sai na waiwaya zuwa ga manzon Allah da yana karatu baya zuwa manzon Allah da kai da ya karanta wani ayi manzo Allah ya ce ka tsaya haka ka dace ka haka sai na waiwaya na kalle shi fa idan aynahu tadri fadi kawai sai naga idanuwa ta guda biyu tana kwararar da hawa saboda wannan ayi da aka karanta ya ji daɗi yana sauki na ubangijinsa ya naɗa shi mai shaida akan dukkan annabawa kuma ba wannan fa ayar ba fa amma saboda mujiza ta Qur'ani manzon Allah ne kamar yanzu ne aka zo masa da shi. yana zubar da hawa watakila lokacin da aka faɗar da ita yana cikin inna sanurki alayka qawlan thaqila saboda wahayi yana zuwa da nauyi watakila bai iya tadabburin da ba ma a lokacin fiye da yanzu amma sai ga yanzu yana fararar da hawaye muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne ittifaqi cikin waye wannan hadisi wa an anas radiyallahu anhu qala arawatu daga sayyidina anas ibn malik ne Allah ka tabbata a gare shi ya ce أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata kutuba ma sami mithlaha atu ban taba jin irin ta ba da dai su kutuba ku da manzo Allah yake mana a baya kafin na ji wannan kutubar ban taba jin kutuba irin ta ba kana a cikin kutuba kutuba tana da tsawo ya yanko wani bangare ne yana ba da labari sai yace lau ta'lamu ma a'lamu yana ga wa sahabbansa da kun san abin da na sani la zahiktum qalilan da kun yi dariya a duniya ai kaɗan da dariyar ku ba ta wuce a kirga ba tsawon rayuwar duniya wanda ba kai kun kafira da kun yi kuka da yawa da kukan ku ya fi dariyar ku yawa amma mu yanzu ya muke kowanne mu nan dariya da ya a duniya ta fi kukan da ya yi ta lullun kama to ba mu san ne Allah ya tana da alahira ba shi yasa dariya mu ta fi kukan mu yau shi kuma Allah ya sani yace da kun san abin da na sani da kun yi dariya ƴar kaɗan wala ba kai kun kafira da kun yi kuka da yawa ala ana san malik yace fa ka sa ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wujuhahu sai sahabban mu Allah sallallahu alaihi wasallam suka rike fuskokin kowa ya jawo mai mai abun ya rufe kai ya sunkuyar da idan sa kasa da hum haminu ko khalinu suna kuka da ruri da hum khalinu suna tare da khalil kuka ne na murya kowa yana kuka kai ka ce karamin yaro ne da aka doke shi yana kuka yana ihu saboda abin da manzon Allah ya faɗa ya ratsa bukatun wannan hadisi muttafaqun alayh wa sabaqa bayanuhu fi bab al-khawf bayani da fasara wannan hadisi ya gabata a babul khawf da muka karanta ba na muka yi katama akan ai ba mun kwana ne mun kare babul khawf bana muka tashi a babul rajai to in kana neman sharhi da bayanin wannan hadisi ka koma hadisin da muka fara a kansa bara ranar katama babu sauki wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah wa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya la yajidu nara rajulun bakamin kashiyatillah rajulu mutumin da bakayin kuka min kashiyatillah dan tsoron Allah ta'ala la yajidu nara ba zai taba shiga wuta ba ko da sau ɗaya bai a rayuwarsa yana musulmi ya yi kuka don tsoron Allah ba zai shiga wuta ba hatta ya kuda labun fitbaki har sai nono ya koma cikin hanta nonon da aka taso a jikin hanta saniya ko tinkiya ka san da bai taɓa koma aka ce kamar da shi ka tura shi a cikin hanta mai zai koma wannan gaya ce kawai maza Allah ya faɗa abin da ba zai yiwu ba ne mutum ya yi kuka don tsoron Allah kuma ya shiga wuta. yanda ka san nono ba zai iya koma cikin hantsa da aka taso shi kai da ba za ka iya tura shi a cikin hantsan nan ba ko in ka ba dabbar ta sha to ai wani zai tafi ya zama fitsari wani zai tafi ya zama kashi wani ya zama jinin jikinsa wani ya zama nama ya jina a jikinsa amma dai ba zai koma wannan nonon da aka taso to yanda ka san nono ba zai koma cikin hantsa ba haka mutumin da ya kukan tsoron Allah ba zai shiga wuta ولا يسلو غبار في سبيل الله ويقال جهنم غبار في سبيل الله أولاد mutum ya shaƙe ta a wajen jihadi fi sabilillah la jadi ta ba zai taɓa haɗuwa ba wa dukkanu jahannam da hayakin jahannam in dai ka shaƙi tsoron yaƙi fi sabilillah to ba za ka shaƙi kuma hayakin jahannam kinaya ce duk mutumin da ya taɓa zuwa jihadi fi sabilillah to ba zai shiga jahannam shi ne ma'anar hadisi ƙurar jihadi fi sabilillah da mutum ya shaƙa la yanta yi wa dukkanu jahannam ba zai haɗu da hayakin jahannama ba rawahu turmuzi wa qala yake hadisun hasanun sahihu hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wa anhu daga abu hurairah da radiyallahu anhu qala ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce sab'atun mutum bakwai akwai wasu mutane guda bakwai yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zillu Allah yana inuwantar da su a cikin inuwarsa ta al'arshi yawma la zilla ranar da ba wata inuwa illa zilluhu ta inuwarsa ta al'arshi duk mutumin da baka ganta a ƙarƙashin inuwar nan ba to yana kan rana tana gasa shi ranar alkiyama wanda kuma an farko da ita bai wuce zura'i ɗaya ba tsakaninsa da bayi kuma tsayuwa ce ta shekara arba'in wani gumunsa idan kawo wani gumunsa ya kawo gwiwa wani gumunsa kwankwaso wani gumunsa ya kawo cibiya wani gumunsa ya kawo makogaro wani gumunsa ya masa dinzali gwargwadon zunubin bawa gwargwadon yawan gumunsa kuma a ce kana jin kwakwalwar makwacinka yake sai a gefensa kana ta farfas saboda zafin rana to akwai su mutum bakwai da manzo Allah yake za a kai su BIC alƙashin inuwar aljanna akan mimbari na haske akwai hadisin da ya kawo alama na jiran min nuri a ga da alashi ma za a ɗora su akan mimbari na haske suna kallon hisabi da hukuma da azaba da ake yi wa mutane su suna cikin inuwar al'arshi Allah ya kawo mu daga cikin waɗannan mutane guda bakwai to manzo Allah ya lissafa mana mutum bakwai din na farko yake imamun adilu shugaba adali farko shugaba ne kuma adali yana adalci a cikin talakawa da Allah ya ba shi kiwo sarkin gari ne ko gwamna ne na jiha ko shugaban ƙasa ne ko hakimi ne ko lawali ne ko mai anguwa ne duka yana abu sunan imam ba ai ba na imamu jagora ba ga a sallah ma akwai imamu salati jagoran sallah shi a sallah kawai yake jagorantar mutane in an sallame shi kenan to nan ana nufin shugaba adili wanda yake jagorantar mutane ya zama adali ranar alkiyama za ka gan a ƙarƙashin inuwar al'arshi in dai musulmi ne ya yi adalci duk zunubin da ya zo da shi Allah zai tsallakar da shi ya kai shi ƙarƙashin inuwar al'arshi amma fa adalci yana da wuya a shugabanci musamman irin na yanzu wa shabun mutum na biyu shine saurayi na sha'afi ibadatullahi ta'ala da ya taso cikin bautar Allah ta'ala ya taso da cikakkiyar tarbiyya bai san zuwa kallon kwallo ba, bai san zuwa gidan sinima ba, bai san zuwa mashaya ba, bai san neman mata ba, bai san wani magana ta sabon Allah ba. Kawai ya taso da cikin bukatu. Daga makaranta, sai kasuwa wajen neman abinci, sai gona wajen neman abinci. In ka gan shi dai ko bin bautar Allah ko bin neman abinci. To in wannan saurayin da ya rayu har ya girma a haka, ya koma ga Allah shi ma za a yi ƙarƙashin inuwar al'arshi. Na uku shi ne wa rajulun da mutumin da ƙalbuhu mu'allaqun bil masaki zuciyarsa tana rataye da masallaci. Ka gane ai yana gida tunaninsa kullum sai yaushe zai fi kiran sallah. A kira shi ya zo masallaci ya bauta wa Allah. Kuma idan da sallar zai zauna ya yi na kulkuli ya yi aurade ya yi addu'o ya yi karatu alkur'ani kusan shi ne karshen fita a masallaci in ya fita kuma zuciyarsa tana tare da masallaci yaushe za a kaje kalamu guda wani sallar la'aka baya yadda lokacin sallah ya tsere masa ba tare da ya zo an yi da shi a masallaci kuma haka kawai ko ba lokacin sallah ba ma iya samu faraga ba gurin neman abinci ya tabu ba ba bacci yake ba sai ka ga kan zaman hirar gare ya alwala ya zo masallaci ya zo ko yaushe shi zuciyarsa tana rataye da masallaci to alfarmar wannan masallacin da yake rayuwa da shi za ka gan shi a ƙarƙashin inuwar ƙarƙashin jira na tashin alkiyama wa rajulani mutum na hudu shine wasu mutane da guda biyu tahabba billahi da suka so junansu dan Allah sun so junansu ne dan Allah ba dan kabilarsu ne ba ba dan ubansu ne ba ba dan kakansu ne ba ba dan garinsu ne ba ba dan sana'arsu ne ba ba abin da ya haɗa su na jini ko na mu'amala illa kawai suna ƙaunar junansu ne billahi dan Allah ko dai harkar makaranta karatun Qur'ani ko karatun ilimi ko aikin haji ko zuwa jihadi fi sabilillah ko wani aiki na ibada da shi ya haɗa su suka san juna kuma suka ƙaunaci juna. Idi kama a alai sun haɗu a kan hanyar Allah, ya sa ta muku makaranta da jihadi da aikin rabi. Abin da ya haɗa su ba dangantaka ba, ba kasuwanci ba, ba ƙungiyar siyasa ba, ka gane ai sun haɗu ne alaihi a kan hanyar Allah. Wata farraƙa alai kuma suka rabu a kan wannan hanyar. har ɗayan su ya mutu ya bar ɗaya in aikin hajji ne har kowa ya koma ga dutse ba da ne su fara kuwa ko suna raye ko kuma makaranta aka kawo ka aka kawo ne tsangaya muka yi karatu muka ƙaunaci juna har muka rabu ni na koma ga mu kai ka koma ai mun rabu ko da ba mu mutu ba in dai ba mu warware wannan ƙaunar ba to ranar alkiyama za ka zama a cikin wannan ƙarshe in ma suna tare a guri ɗaya a gari ɗaya suka ƙaunaci juna don Allah har suka faɗe ya mutu ya faɗa ɗaya to shi ke sun rabu in dai ɗaya ya mutu suna kan wannan hali to iji saba alaihi wa tafarraqa alaihi sun haɗu akan hanyar Allah kuma sun rabu akan hanyar Allah ba su yi gaba da juna ba ba su ɓata tsakanin su ba sun rabu akan hanyar Allah to za ka ga su su biyun nan a ƙarƙashin inuwar al'arshi yau ma la zilla illa zillu ranar da ba wata inuwa sai inuwar Allah ta al'arshi mutum na biyar shine wa rajulun da mutumin da da atu imra'atun wata mata ta kira wata zuwa ga yin zina da ita ita kuma matar zatu jamalin wa mansibin ma'abociyar kyau ce da kuma daraja yar manyan mutane ce ko yar manyan masu kuɗi ce ko yar manyan attaje ko manyan ko yar gwamnati ko yar shugaban ƙasa ce ga ta kuma kyakkyawa kuma ta ce kai take so ka zo ka yi lalata da ita fa qala sai yake inni akhafu la ila bi tsoron Allah kan na da bai rijaye shi ba kudinsa ko mulkinsa ko darajarsa bai rijaye ka bai rijaye shi ba ya tuna Allah ya ji tsoron Allah Allah ya hana wannan aikin da take kiransa zuwa gare shi to Allah zai masa sukuiti da zama a ƙarƙashin inuwar al'aiki ranar tashin alkiyama wa rajulun mutum na bakwai ko to ina to shi kenan mutum na shida shine mutumin da tasaddaqa bi sadaqatin yayi sadaqa ga wani abun ba da sadaqa ko mun kankanta fa akafa amma sai ya koye sadakan nan bai bayyana ta ba hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu har ya zaman to hannunsa na hagu ba ta iya sanin abin da hannunsa na dama yake bayarwa tsabar koyewa masu yin haka din nan su kirgo su dunkulo su miƙa ba har da sun kirga ba ka gane ai ka ga an nasu da sani aka yi amma in ka ɗauko kai haka ka kirga ka kirga ka ware ka mai da wannan ka bi ai an hagu ya ce ya san me ka bayar ya san me ka rage to kai kyautar da hatta hannun da na hagu bai san ma abin da hannun damar ya bayar ba ka ga wannan abu ne mai sauki da za mu iya yi tun ba a ƙayyade tun da ba a ƙayyade adadi ba ba a ƙayyade kuma sai abu iri kaza ba ko abinci ne a daga a turanta ka ɗauka ka ba wa mabukaci ba tare da kowa ya sani tunda Allah ai ya gaya mana in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya in kuka bayyana sadaqa a fili a gaban mutane ma da Allah da ita Allah yana maraba da ita ya zama dai akwai ikilas bayyana wannan ba laifi bane Allah zai kalba tunda Allah ya ma da Allah da ita wannan bayyana wannan sadaqa amma yace ne in kuka ha in kuka koye ka to tutuhal fuqara kuka bawa talakawa fa huwa khairul lakum ko shi ne wanda Allah ya gare ku akan bayyanawa da bawa masu kuɗi shi sharadin guda biyu ne ku koye ta a turance kenan kuma ku ba wa talakawa wa tutu hal fuqara to wannan shi ne mafi falala akan bayyanawa akan ka je ka ba wa mawadaci sadaka amma ko mawadaci ka ba wa a bayyane kai in dai akwai ikhlasi kai ta dan Allah Allah zai bari in ma hiya ma da da ita amma fa wa in ku kuha wa tutu hal fuqara fa huwa khairul lakum saboda za ta baka wannan matsayin koyewa mutum na bakwai ba wa rajulun da mutum ne mahallin shahi muna maganin kuka dan tsoron Allah na bakwai din shine wa rajulun da mutumin da zakarar la ya tuna Allah ta'ala haliyan shi kadai fa fa ba kaina sai idan ta fararar da hawa kaga babu riya a ciki tunda shi kadai ko cikin duhun dare ko a cikin ɗaki shi kadai ba wanda ya ce da kukan da ya kai shi sai ubangiji kuma ya tuna Allah ne ya tuna azabar Allah ko kuma ya tuna ƙaunar da yake wa Allah kukan iri biyu ne akwai na ƙauna akwai na tsoro to kowanne ne inda ya jiki kaɗai ba wanda ya sani sai Allah to ranar lahira za ka gan shi fi birnin arziki inuwar al'arshi ranar da ba wata inuwa sai wannan inuwa ta al'arshi muttafaqun alayhi na lokaci ya tuka to alhamdulillah babu yana da tsawo alhamdulillah inda muka karanta daidai Allah ya babu lada muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya gamar da mu marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya wadda siyan mu Allah ya dawo da su lafiya wanda suka zo mana Allah ya da su lafiya